أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين آه وبنجي ينا غياوا يهود ونصارى da suka ce in dai addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana bin irin na annabi Ibrahim ne to ai annabi Ibrahim yahudanci yake yi nasara suka ce in annabi addinin annabi Ibrahim annabi Muhammad yake bi a sai nasaranci kenan don annabi Ibrahim nasaranci yake yi saboda haka ne wancan baya aka ce musu dan me kuke yin jayayya a cikin abin da kuka sani har ku shiga jayayya a cikin abin da ba ku sani ba to gaskiyar lamari dai ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya shi annabi ibrahim ba ba yahude bane ba yahudanci yake yi ba domin yahudanci ya faru ne daga su daga saukar da attaura masu bin annabi musa su ne ake kiransu yahudu to tsakanin annabi musa da annabi ibrahim kuwa shekara dubu wanda suke yin nasaranci bai faru ba sai lokacin da yahudun suka kasu kashi biyu a zamanin annabi isa alaihi salam wanda suka yi imani da su aka sake musu sabon suna aka ce sunansu nasara wanda suka kafirce masa suka zauna akan sunansu na da yahudu din to ai wannan ba ku da labarin abin da yake faruwa balle kusan annabi ibrahim shaninsa yahudanci ne ko annabi ko shaninsa nasaranci ne shi annabi ibrahim ba ba yahude bane ba ba nasari bane ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أما لشي النبي إبراهيم الدين ينسى الدين حنيفي musulunci ne irin wanda Allah yake aiko annabawa da shi addini ko in ya zama na wani mutum aka sa masa wani suna aka ce masa addinin yahudu ko addinin nasara ai shi kenan addinin annabi Ibrahimu dai musulunci ne irin wanda Allah ke aiko annabawa da shi walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal mushrikin kuma bai zamo daga cikin mushrikan larabawa ba mushrikan larabawa masu tsabi suna ce su ne kan addinin annabi Ibrahimu su ne jikokin annabi Ibrahim da suke kan addinin sa wanda suke zaman makka nan an musu raddi an ce annabi Ibrahim ba ba yahude bane ba ba nasare bane kuma ba mushriki bane to a nan a cikin wannan raddi har yanzu an taɓo su yahudun da nasaran a ciki yahudu dai da suka ce uzairu ibnullahi ta wannan suna sun zo mushrikai nasara da suka ce masihu ibnullahi nan ma sun zo mushrikai duk wanda yake Allah yana da ya zama mushriki duk wanda yake Allah yana da abokin tarayya ya zama mushriki ko da yake ba sunansa bane qur'ani ya kasa mutane kashi uku wanda suke da littafi irin na annabi Musa a ce da annabi Musa da annabi Isa a ce musu aral kitabi ahlul kitabi kafirai ne amma ana ce musu ahlul kitabi hukuncin su daban da hukuncin sauran waɗanda ba musulmi ba don ana cin yankan su ana auren matan su sauran waɗanda suke arna kuma marasa littafi sunan su mushrikai su ba a auren matan su sai su musulunta ba a cin yankan su kashi na biyu kenan kashi na uku kuwa mu ne musulmi to wannan kashi guda uku haka qur'ani yake gudanar da lamarinsa lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen munfakkina can aka kuma kace innal ladzina amanu wa amilusalihati ulaikum khairul bariyati innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen fi nari jahannam ulaikum sharrul bariyati jama'a kashi uku ne ahli alkitabi da mushrikai da musulmi to shi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ibrahim ba ba yahude bane ba ba nasare bane ba mushriki bane inna awlan nasi إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم ما في تنتر متاني دجبنتوا إبراهيم lallazi na uhu wallahi waɗanda suka bi annabi ibrahim a zamaninsa suka zama mabiyansa musulminsa har zuwa zamanin annabi musa to waɗannan su ne ake kiransu na ibrahim wa hadha nabiyu kuma sai wannan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah saboda girmamawa yayi ishara da shi bai ce inna awlan nas bi ibrahim lallazi na uhu wa muhammadun ba a'a wa hadha nabiyu da wannan babban annabi su ne suka cancanta su ce su na Ibrahim ne wallazi na amanu da wanda suka bi annabi Muhammadu su ne suka suka fi cancanta su ce su ne na Ibrahim mabiyansa na zamaninsa da wannan babban manzo da mabiyansa su ne na Ibrahim amma ba Yahudu ne za su ce su na Ibrahim ba ba Nasara ne za su ce su na Ibrahim ba ba mushrikai ne za su ce su na Ibrahim ba haka tsakanin Allah da manzon Allah yake akwai girmamawa yana girmama shi ne don ya koya mana girmama shi kaga Ibrahim da kansa Ibrahim yake kiransa Ibrahim Ibrahim Yahya Yahya Musa Musa Isa Isa Zakariya Zakariya kowane annabi haka Allah yake kiransa da sunansa don ko bawan Allah ne da haka Allah yake kiran annabawa da sunayensu ya Adamu ya Ibra ya, ya Nuhu ya Ibrahim ya Hudu ya Salihu ya Shu'aibu ya Ibrahim ya Musa ya Isa ya Harunu ya Zakariya ya Yahaya kowane annabi haka Allah yake kiransa da sunansa tsagoran sunansa tare da cewa shi ma annabin annabi ne sai bayan an faɗe shi sai a ce innahu kana siddiqan nabiyya ko ko innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya amma annabi Muhammadu Allah ba kiransa da ya Muhammadu Qur'ani sai ce wa hazan nabiyu wannan sai dai wannan babban manzo koko ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhal muddassiru ya ayyuhal muzammil babu ya muhammadu qur'ani saboda Allah yana girmama shi yana koya mana mu ma mu girmama shi sai da ya girmama shi ya umurce shi shi da kansa ya girmama kansa sannan ya kira sauran duniya su girmama shi alaihi salatu wassalam yana cewa inna arsalnaka shahidan ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوقروه لتؤمنوا duk da shi ba ce liyuminu ba duk da shi litu'minu billahi wa rasulihi tu'azziruhu har shi ma ya girmama manzancinsa ya girmama martabarsa ya yi imani da kansa da manzancinsa kuma ya girmama martabarsa sauran sauran mutane kuma su girmama shi su martaba shi alaihi salatu wassalam duk wanda Allah bai sa masa girman manzon Allah ba to yana da shakawa a cusa girman manzon Allah a zuci da soyayyarsa sallallahu alaihi wasallam wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin waɗannan mu'minai wanda suka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suna annabawan Allah ne duka gabaki ɗaya ba Ibrahim kadai ba kuma suna Allah ne Allah masoyinsu ne wallahu waliyul mu'minin Allah yana son su ba su yahudu ne suke ce nanu abna'ullah wa ahibbahu da bakin su ba a'a wannan ko Allah da kansa ne yace yana son su su waliyansa ne shi waliyin su ne wallahu waliyul mu'minin duk wanda yake neman soyayyan Allah to ya zama na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu nan Allah zai so shi wadda ta'ifatu wadda ta'ifatun min halil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun wadda ta'ifatun min halil kitabi law yudillunakum وما يضلون إلا أنفسهم وما يشكرون ودت طائفة من أهل الكتاب طائفة من أهل الكتاب yankin wasu jama'a min halil kitabi daga cikin masu littafi waddat sun yi gurin law yudillunakum ina ma da za su samu daman su kwadda ku ba abin da kafiri yake jin haushi kamar musuluncin musulmi da zai samu dama dai ya ɓadda shi ta kowace hanya abin da yake so kenan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a suna gurin kowane musulmi ma ya zama kafiri don su zama daidai wadda ta'ifatun min al-kitabi abin da aka yasa aka ce ta'ifatun min al-kitabi domin ahlul kitabin akwai jama'an da Allah ya yabe su yana ce minhum ummatun muktasida a cikin su akwai mutane wanda suke tsaye daidai akan gaskiya yana cewa laysu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ara al-layli wa yasjudun akwai wanda Allah ya yarda da su su ahlul kitabi ne saboda sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imanin su ya cika an ba su ninkin abin da ake ba sauran musulmi wadda ta'ifatu min ahli kitabi law yudillunakum ina ma da za su samu su badda ku wa ma yudilluna illa anfusahum ma yash'urun ba za su iya badda kowa cikin musulmi ba sai dai su badda kansu kamar yadda su abin ya faru wa ma yash'urun kun ba san haka ba wato bayan an yakin Uhudu sai Ka'ab ibn al-Ashraf da Fanhas da sauran manyan Yahudawa suka kira su Ma'az ibn Jabalin suka yi interview da su suka ce ku tambaye mu mu ne malamai ku jahilai ne wannan mutumin da kuke bi ba shine annabin da Allah ya ke alkawari zai aiko ba shi wancan annabin wato kullun yayi yaki shike da nasara ai kun ga wannan naku a yakin Uhud din nan an kashe masa wajen mutum 70 to saboda haka ba shi bane ku bar addinin sa to shine Allah yake ba mu labari anan su jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saurari maganar wa'ancan kafirai ba suka ci gaba da imanin su saboda haka aka saukar da wannan da yawa waɗansu kashi daga cikin yahudu suna neman su ɓadda musulmi su zama kafirai kamar su ba za su ɓadda kowa ba sai kansu ko da yake ba sani ba
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون الله ينا كرنسو ينا جاو هنكلنسو هبا ما سلتافي haba malamai haba masana lima don menene takfuruna bi ayatin lahi kuke kafircewa ayoyin Allah don me kuke kafircewa ayoyin Allah lima takfuruna bi ayatin lahi wa antum tashhaduna alhali ko kun tabbata ayoyin nan gaskiya ne mu'jizozin nan gaskiya ne Muhammadu din nan gaskiya ne wannan littafi kadai da ne ba da wata mu'jiza sai wannan littafi ya ishe shi mu'jiza shi kadai a wala miki man anzalna alaykal kitaba yutli alaihim ai ya ishi kowa mu'jiza mutumin da aka haife shi a makka garin da ba annabi ba malami ba littafi ba karatu ba ma rubutu ba iya rubutu ba sannan ya zauna a garin shekara arba'in shi kansa har yanzu da nake maganar nan bai iya rubutun ba saboda ya zama mu'jiza gare shi sai ya ta fito da waɗannan ilimi ulumul wara fi lafzatin min kalamihi dukkan ilmomin duniya ma daga bakinsa ya zamo ake ji to ina ya samu waɗannan ilmomin in ba manzon Allah ne ba dan me kuke kafircewa ayoyin Allah Muhammadu da alqur'anin sa alhali ko kun tabbata gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne Muhammadu gaskiya ne manzancin sa wa antum tashhaduna kun tabbata dan me kuke kafircewa Allah yana gaya musu haka kuma bayan ya jawo hankalinsu tun farko ina cewa la takunu awwala kafirin bihi dan Allah ina kiran ku masu littafi kada ku zama ku ne farkon wanda kuka kafircewa wannan littafi kun fi kowa sanin sa
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتقتلون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب يا كما أبو تالي malamai wato bani Isra'ila malamai lima talbisuna alhaqqa bil batil dan menene kuke gauraya ƙarya da gaskiya wa taktumuna alhaqqa kuna ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna kun riga ko kun san gaskiya dan me kuke ɓoyewa suna ɓoye gaskiya suna rikitarwa su ɓoye suna sifofin manzon Allah da suke cikin attaura da injila duk su ɓoye ba sa so su sun riga sun sani lalle annabi gaskiya ne wai in sun bayyana wa talakawa da jahilai ai girma girman annabi sallallahu alaihi wasallama girma ne an girma annabi kenan girma zai tashi daga wajen su ya koma wajen annabi saboda hasada lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun ya ahli alkitabi lima talbisuna alhaqqa bil batili wa taktumuna alhaqqa ku boye gaskiya wa antum ta'lamuna ku riga kun san ko gaskiya gaskiya ce dan me kuke haka ya ku malamai malamai haka yawancin malamai suke wato ubangiji da ya halicci mutane da dabbobi sai yasa dabbobi sun fi yawa to sai ya tu bai kallafa musu yin komai ko su bar komai ba sai mu mutane mu ne aka kira mu aka ce ya yawan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku zo ku bauta wa Allah ubangijinku to waɗanda aka rubuta musu amsawa sai muka amsa waɗanda ba rubuta musu ba sai suka zama kafirai a'udhu billahi to waɗanda suka amsa suka zama musulmin nan sai Allah ya jawo su a gaba ya ce ku zo nan kusa da ni tunda ku ne kuka amsa kira na ku ne nawa sauran kafirai kuma sai ya tura su wajen dabbobi in humu illa kalan ami sai ta amma su musulmin nan su ci gaba da yi musu wa'azi kar su bar su kaman dabbobi din nan wa idza khazalla misa qal utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu ku rika bayyana musu gaskiya ko sa fita daga cikin dabbobi su ma su zan musulmi wato su zan musulmi su fita cikin kafirai masu kamar dabbobi da aka jawo musulmi sai aka duba aka ga kafiran sun fi yawa walakin na aksaran nasi la yuminun yawancin mutane ba su da imani fala yuminun illa qalila ba wanda suka yi imani sai yan kadan to sai aka sake duba waɗanda suka yi imani sai aka rairaye aka dube su aka jahilci yayi musu yawa waɗansu daga cikin musulmin ba su san addinin ba da soyayyar musuluncin da jinsa a jika da sonsa da begensa shi ke jansu amma babu ilimi nan ko sai aka sake jawo malamai aka tura jahilai bayan malamai aka jawo malamai a gaba ana magana da su domin su ne suka san abin da ake faɗa su suka san abin da ake yi ta sai aka tura su musulmi jahilan nan kusa da waɗancan aka ce to ai ta musu bayani dai su kuma malamai da aka jawo su sai aka duba aka ga yawancinsu wani neman girma wani neman abinci wani tsoro wani kuma in fita daga cikin abokai ya hana shi bin gaskiya yanzu dukkan wani malami na duk duniya gaba ɗaya ba zan ce na najeriya ba ya san ɗariƙun waliyai gaskiya ne amma saboda ‘yan wasu dalilai na neman girma wurin waɗansu ‘yan mutane ko neman abinci wurin ‘yan waɗansu mutane sun gaya musu ba kyau ba kyau tunda kuka ce ba kyau. Kama kowane malamin duniya ya san ɗariƙun waliye gaskiya ne, waliye kuma gaskiya ne. Min dukkan ƙasan nan an sani shehu ɗan hudu shi ne shehun ƙasan nan kuma shehun ɗariƙa ne kuma ba a cikin ɓata ya rayu ba a cikin shirya duk duniya ta yi masa shaida a cikin a cikin ya rayu. haka kaninsa abdullahi haka ɗansa muhammad bello haka waɗanda suka biyo bayansu haka misira take ita ce hedkwatan ilimin musuluncin duk duniya gaba ɗaya haka magarib duk duniya an sani wasu dalilai ne na yan waɗansu mutane na harkar siyasa idan an ce ɗariƙa to ɗariƙa za ta so waliyai waliyai kuma za a ce za su jikokin annabi in an ce an kambama jikokin annabi to waɗansu mutane yan za su rasa mulki kwanan nan inda an ce lalle za a yi siyasa za a kama jikoki an turu waɗansu mutane za su rasa mulki to gara a kafa siyasan kin annabin da jikokinsa da masoyansa a ba da kuɗi a kanta ya kamata a jawo kafirai ma a haɗa kai da su saboda biyan wannan bukata za ka ce ɗariƙa ba kyau sharifai ba kyau istighfari ba kyau salatin annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau shehu tijani jikan manzon Allah ba kyau amma wani kawai shine mai kyau subhanallah to saboda haka malamai sun riga sun san gaskiya to saboda laruran neman abinci ko neman girma ko neman kuɗi ko ko son zama tare da abokai shi ke sa suke ɓoye gaskiya su rikitar da jahilai wai an ce salatul fati ta fi qur'ani wa ya faɗa a bakin wa aka ji a bakin wanda ya faɗa ai aka ji ko yanzu wani ya zo gaban ka yace na ji wani ya zagi uwaka da ubaka wanin ko kai baka taba ji ba sai a kira wanin haka naji a wurin ka ce wallahi ban taba faɗin haka ba to don Allah wa ya zage ka to babu dan dariƙan da ya taba cewa yana da wani salatul fati tafi qur'ani ya za mu haddace qur'ani iyayen mu su haddace qur'ani ƴaƴan mu su haddace qur'ani su ta wahala salatul fati su tsara biyu ta ishe mu da ta ishe mu ai mun huta da haddace qur'ani kawai talbisun alhaq kawai rikitar da jahilai kawai wannan abu ne tun na zamanin yahudawa har yanzu abin da ake ciki kenan wajen malamai inda sun ga hanyar da za su samu kuɗi za su samu girma to za a bi ta ne su a ɓata gaskiya rikitar da hankalin mutane wa taktumuna alhaqa wa antum ta'lamun lima talbisuna alhaqqa bil batil don me kuke rikitar da ƙarya da gaskiya jahilai su kasa ganewa wa taktumuna alhaqqa ku koye gaskiya wa antum ta'lamuna ku riga kun san ku gaskiyar nan gaskiya ce amma ku rikitar da ita kun koye wa jahilan ku saboda dalilan abinci da neman girma da neman abubuwan duniya
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهر واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهر واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت طائفة من أهل الكتاب to tun da yake abin da ake so da a rikitar da musulmi a raba su da addinin su a raba su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ake so sai ka ce to ga wata sabuwar dabara yadda za mu yi a zaɓi malamai su shiga musulunci in sun shiga musulunci sun yi tayi sun yi tayi iya so farkon lamari su shiga daga ƙarshe su fita shine farkon farkon safiya da yammaci kuma su fita to in sun shiga an yi da su an yi da su daga wasu kai mun shiga abin mun gano ba shi da kyau mun bari to za a jawo jahilai da yawa su fita su ce ai malamai ne suka ce abun ba kyau domin sun shiga sun yi abin sun tarar ba shi da kyau shi yasa suka fita saboda haka ne kake ganin ɗariƙun ma waɗansu mutane sun shiga ciki sun daɗe a ciki sai suka fita saboda ko za su dabara fidda jahilai ai mun shiga ciki mun yi abin mun ga ba shi da kyau ne muka fita a ka shiga cikin abu kaga istighfari ba kyau salatin annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau ka bi malami ya koya maka ibadan Allah ba shi da kyau ka fita أعوذ بالله استعوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وفروا آخرهم آخره لعلهم يرجعون ku shiga da farko cikin musuluncin nasu farkon rana ƙarshen rana ku fita akhirahu la'allahum yarji'una in kun yi wannan dabara za ku fitar mana da mutane da yawa za su ce lalle waɗannan malamai tunda suka rungumi wannan abu suka yi shi daga baya suka gane ba shi da kyau suka jefar to ya kamata mu mu bi su mu jefar mu jahilai saboda haka ne dabarar da yahudu suka yi kenan irin wannan dabara har yanzu miyagun malamai suna kanta
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع أليم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يهاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع أليم har yanzu in sun sake su kadai a junansu sai ce wala tuminu illa liman tabi'a dina kar ku yadda da kowa kar ku yadda da addinin kowa sai wanda yake cikin addinin ku irin shi ma ana yi yanzu ko kar ka yadda da musuluncin kowa sai wanda yake cikin addinin ka wala wato shawarar yahudu kenan wala tuminu kar ku yadda ku yadda da kowa ku yi imani da kowa illa liman tabi'a dinaku sai wanda yake cikin kungiyar ku qul innal huda hudallahi an yuti ahad nasara haka suke yi yahudu haka suke yi kuma ka'ida ce ta masu neman bata gaskiya sai a shirya wata da'ira yar kankanuwa a ce duk wanda bai shiga wannan da'irar ba kafiri ne alhali ku musulunci wani abu ne mai yalwa wanda Allah Allah yayi bayanin sa annabi yayi bayanin sa amma daga ba in an sha dan wani abu karami an ce duk wanda bai shiga cikin wannan abun ba ya zama kafiri to wannan wani abu ne daban ba musulunci bane musulunci bai da iyaka to wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kar ku yadda da kowa sai wanda ya bi addinin ku inji yahudu kar ku yadda da kowa sai wanda ya bi addinin ku inji nasara domin kowa ba komai bane lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna in ba ba yahude bane komi addinin sa ku yadda da shi in ji yahudu ba wanda zai shiga aljanna sai nasara komi addinin sa in ji nasara Allah ya ce qul innal huda hudallahi ce shari'a dai ta Allah ce ba ta yahudu bace ba ta nasara bace kuma aljanna ta Allah ce ba ta yahudu bace ba ta nasara bace annabci kayan Allah ne ba na yahudu bane ba na nasara bane an yuti ahadu mislama utitu kuma sun ce wala tuminu ayyuta ahadun mislama utitu kar kuma ku yadda cewa Allah zai ba wani mutum daraja in ba cikin yahudanci in ba cikin nasaranci ba wanda zai samu wata daraja in ba wanda yake cikin wani kar su ce muku su ma suna da littafi daga Allah suna daga annabi daga Allah babu ƙarya ne kar ku yadda an yi wuta ahadu musulma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuma kar ku yadda cewa in an je lahira za ku za su yi muku hujja cewa annabi Muhammadu nan annabi ne littafi da littafi ne duk wannan ko ɗaya ba zai faru ba kar ku yadda da kowa sai wanda ya yadda da cikin addinin ku kuma kar ku ce suna da littafi ko suna da annabi babu wannan wa innal huda huda Allah an yuti ahadu muslima utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla bi yadillahi ka gaya musu ya rasulullahi falala dai tana hannun Allah ba ta hannun yahudu ko nasara yutihi man yasha Allah yana baiwa falalarsa wanda ya ga dama wallahu shi Allah wasi'un alim mai yalwan falala ne kuma shi ya san inda yake sa annabcinsa Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatihi shi ya san wanda ya cancanta a bashi manzancin nan to an kuma ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da suna tsammanin wannan annabci ba za a baiwa balarabe ba sai ba yahude in ji yahudu sai ba nasare in ji nasara sai al'amari ya zama hannun balarabe to saboda haka ne suke ta hasada suke ta kiyayya
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا شيني يختص يكي زابا من يشاء wanda ya ga dama bi rahamatihi da annabcinsa da manzancinsa da zaɓinsa da fifitawansa rahamar tasu kenan anan man ya sha wallahu shi Allah zul fadlil azim mabucin farla mai girma ne ba mai tare masa ikonsa
ومن أهل الكتاب من ينتامنه بقنطير يوده إليك ومنهم من ينتامنه بدينار لا يعده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ومن أهل الكتاب من انتامنه بقنطير يوده إليك ومنهم من انتامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ومن أهل الكتاب yana daga cikin halayen Yahudu rashin amana ha'inci har yanzu maninta manu bikin tsayin a cikinsu muta, akwai mutanen kirki dama ce min humu ummatun muktasida to abin da yasa aka raba su kenan aka ce su kashi biyu ne da'ifatun ake cewa to a cikin mutanen kirkin akwai a cikin zumaninta manu bikin tserin da za ka cika fatar bujimi da zinariya kintsar kenan ka bashi ajiya haka za ka tadda kayanka ko yaushe ka zo zai mayar maka da kuɗinka ba abin da zai taɓa su saboda amanar sa kabunul abdullahi ibn salamin kenan wa minhum a cikin su kuwa akwai maninta manu bi dinarin wanda ko dinari ka bashi ajiya ya batar kenan ba zai ce akwai ba sai ya musun dinarin nan wa minhum maninta bi dinarin la yuwaddi ilayka illa ma dumta alaihi qa'ima in kaga ya biya ka dinarin to daga bashi ne baka kau daga wurin baka ce ba ni abina amma in dai kun rabu shikenan ka rabu da dinarin ka daga lokacin da ka bashi kana tsaye ka ce bayani abin da na baka mutane suna gani to zaka samu amma daga ka juya ya juya in ka koma ba zaka samu ba saboda rashin amanarsa kaman kabun al-ashraf kenan su hasu su ba su da amana ga hai inci zalika wannan qalu laysa alaina fil ummiyina sabil abinda yake rudin su cikin wannan sun ce da Allah ka ci dukiyan jahili jahili in ka ci kudin sa ba komi su waɗannan ai dabbobi ne da su da kayan su duk kayan mu ne ba komi wa yaqulu Allah al-kadhiba sun ce wai shi bani Isra'ila in yaci dukiyan ammi wato jahilai ba komi ba komi ba ba tambaya a lahira haka suke ƙarya ƙarya suke yi wa yaqulu Allah al-kadhiba hum ya'lamuna suna faɗin ƙarya ne wa Allah sun san ko ƙarya suke yi annabi yace kazabu ƙarya suke yi ni ne yanzu aka sa komai a hannuna duk komai a hannuna yake annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka sa komai a hannunsa in ya nuna mutum a kashe sai a kashe ba komai Allah ne ya ce a kashe mutum wa ma ataiku rasulu fakhuzuhu ma nahiku an fantahu yace yanzu ni ne aka sa komai a hannuna amma banda amana al amanatu muwaddatun li barrin wa fajir amma amana kan kowa ya baka amana ko musulmi ko kafiri ko mugu ko na kirki dole ka mayar masa addil amanata limani itamanaka wala takun man khanak addil amanata limani ita manaka duk wanda ya baka amana ka mayar masa da amanarsa lafiya lau ko ta kaya ko ta kuɗi ko ta wani abu ko ta magana ama ha'incin nan haramun ne wa min alil kitabi man intamanu bi dinar wa minhum man intamanu bi dinarin la yuwaddihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima zalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil wato sun ce ba komai su ci dukiyan jahilai ba komai wa yaqulu Allah al-kadhibu hum ya'lamun suna ƙarya ne wa Allah alhali ko sun sani
بل من أوفي بعهده واتقي فإن الله يحب المتقين بلي من أوفي بعهده واتقي فإن الله يحب المتقين بلي هكني darajar da Allah ya ba su wa anni faddaltukum alal alamin tana nan tana nan amma hu manaufe bi ahdihi wattaqi dama ai na riga na yi magana da ku na ce muku awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa idza khadha Allah wa idza khadna mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum isna ashara naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtum inni ma'akum ma'akum ma'iyyan nan suke magana Allah yana tare da su لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي أمر وروانا وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل أي كن وروري الكوري الكوري إن أكا كلا كو يا وروري كينا إن دا كن شكا الكوري الكوري إن دا بك نينا كن إنا تاريدا كو ينانا أما تندك كوري الكوري kun karyata annabi Muhammadu kun karyata alqur'ani kun kafirce kun yi ha'inci kun zagi Isa kun zagi Maryamu kun ma kashe Isa din kuka ce ko da yake Allah ya dauke shi ya boye shi to ai alƙawarin da kuka sani ya warware tunda kun ta da shi balle haka ne mana ufe bi ahdihi duk wanda ya cika alƙawarin nan da aka sani wattake ya ji tsoron Allah bai cuci mutane ba alƙawarin tsakaninsa da Allah ya yi wanda yake tsakaninsa da mutane bai cuce su ya ci dukiyarsu ya ce ba komi ba fa inna Allah sani Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah aka sin inna Allah la yuhibbul kafirin wancan
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا duk waɗanda suka yi alkawari da Allah sannan bayan sun kulla alkawarin ya zauna sai suka hango wani girman duniya ko waɗansu ƴan kuɗi sai suka warware alkawarin Allah suka karbi girman suka karbi kuɗin sun yi rantsuwa ku akan alkawarin saboda samun wannan yan kuɗi kaɗan sama nan kalilan ulaka waɗannan mutane la khalaqa lahum fil akhirati ba su da wani rabo a lahira ba su da wani rabo an riga an gama da su a lahira masu wannan irin sha'ani masu warware alkawari don neman abin duniya innal ladzina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati in sun je lahira wala yukallimuhum allah Allah ba zai musu magana ba ma balle su ta da maganin ina alkawarin mu da kai cewa za ka shigar da mu aljanna ba zai musu magana na wannan ba wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilayhim ko duban su ba zai yi ba an rabbi yawma idhil mahjubun wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wala yuzakkihim aka ce to ai akwai gafara ba za a musu gafara a tsarkake su ba aka ce ina ai ba su tuba ba sharaɗin tsarkakewa da samun gafara wanda ya tuba da mugun aikinsa tun bai mutu ba sun riga sun mutu da kafircinsu yaushe za a tsarkake su walhum azabu nalim wata irin azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su Allah ya kiyaye amin وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من أوفي بعهدي واتقي فإن الله يحب المتقين إن الذين يشتروا بعهد الله أمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقول هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن, من وإن منهم لفريقا أتكن سو يهود أكو وسكما سوة إرن دبارة تبد مسلمي تركتد متاني da ɓoye gaskiya yalwuna alsinatahum bil kitabi litasibuhu min al kitabi ma huwa min al kitab wato su su kankare su kankare abubuwan da aka rubuta na sifofin annabi da addinin sa duka sai su rubuta wani su ce gashi yadda yake rubuci daga Allah kenan amma ko ma huwa bil kitabi ko ko su karkatar da harshen su su ɓata karatun ka ji shi ba kamar yadda yake ba don su rikitar da masu ji wai kulfa min indillah wa min indillah alhamdulillah shi mu alqur'ani yanzu ba za a yi mana haka ba da an tambayi wani malami aka ce menene yasa shi at-taura da injila malaman at-taura sukan taru ma su yi meeting ya kamata a cire abu kaza a maida abu kaza domin in an yi haka ya fi mana kyau in an bar shi zai mana kaza da kaza zai mana illa ya kamata su yi su yi shawara suna gyarawa suna rigewa suna karawa haka a cikin attaura haka a cikin injila to amma mu namu bai yiwa in kana so ka da mutane sai ka ce zaka rubuta tafsiri naka na kanka to a cikin tafsirin ka ne zaka so ka abin da kake so amma baka da iko kaza cikin nassi ta wannan hanya suka sha zamkhashri duk masu neman ɓadda mutane sai da suka yi tafsiri nasu na kansu kuma ya saba da ahlus sunna saboda samu daman jawo hankalci in ji Allah wai kun huwa min indillah kaga tafsirin aya an in ji Allah zaka yi jayya da Allah ne to duk masu neman ɓadda mutane sai dai su rubuto gefen alqur'ani mu alqur'ani mu la yati al min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid amma su yahudu da nasara sukan yi mitin ne su canja su ƙara su rage su canja yadda zai daidai da yadda suke so amma mu namu in mutane suna so su yi wani abu sabanin gaskiya to sai su wallafa tafsiri nasu na kansu su sa duk sharrin da suke so a ciki amma aya ba ta tabuwa kuma maganin wannan a wurin masu hankali masu neman gaskiya in kaga wani abu ya dame ka ka nemo tafsiran duniya gashi yanzu Allah ya yi akwai tafsirai na Ingilishi akwai na wasu lugogi sai ka wannan ayar da aka faɗi wannan sharrin ciki ka ɗauki lambar sura ka ɗauki lambar ayar ka nemi sauran tafsirai ka goma ka gani in gaskiya ne gaskiya ne in ba gaskiya bane ba gaskiya bane yalwuna alsinatahum bil kitabi sukan karkatar da harshen su ga littafi wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsibuhu min al kitabi don ku zaci abin daga Allah yake gaskiya ne a cikin littafin haka yake wa ma huwa min al kitab ƙarya ne ba haka yake a cikin littafin ba wa yaquluna su ce mutane ho min indillah haka yake rubuce daga Allah ƙarya ne ba min indillah ba ba haka yake wajen Allah ba wa yaqulu ala allahi alkazib wa hum ya'lamun sai su yi wa Allah ƙarya sun san ko ƙarya suka yi wa Allah
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي إن ذاك غاني abun ba daga Allah ba ne ta yaya Allah zai aiki mutum ya ce masa je kana aike ka ga littafi amma mutumin ya kira mutane ni ne Allahnku daga nan za ka gane annabi Isa ba zai iya cewa shi ne Allah ba ko kaɗan yaya Allah zai girmama shi ya bashi annabci ya bashi manzanci ce je ka kai manzo na ne zuwa bani Isra'ila ce ni Allahn ku ne ya bani Isra'ila ai ba zai yi haka ba ma ka li basharin bai yiwa ga mutum an yi wuce Allahul kitaba wal hukma wan nubu'ata Allah ya bashi littafi injila wal hukma da shari'a wan nubu'ata da annabci ma ka li basharin an yuti Allahul kitaba wal hukma wan nubu'ata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li sannan ya kira mutane ku zo ku zama bayina ni ne Allahn ku ni ne Allahn ku ai ba zai haka ba annabi Isa ba zai haka ba ba zai haka ba wani ba zai haka ba shi ba zai haka ba kowa ba zai yi ba balle shi alayhi salam an yi tawalla alkitabu lakum annubata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina amma abinda zai ce ku zo ni da ku mu haɗu mu zama mutanen rabbu mutanen Allah mu yi maganan Allah mu aikata aikin Allah mu bi umarnin Allah mu kira bayin Allah zuwa ga Allah ya bani Isra'ila abudullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi jannata wa mawahu an-nar wa ma lizzalimin min ansir wato sai dai ya kira mutane su zo su zama bayin Allah na gargari amma ba bayinsa ba Allah ubangijinsa ne ubangijin kowa ne shi manzo ne daga Allah ulul azminar rusuli kunu rabbaniyina بما كنتم تعلمون الكتاب أو تقراء بما كنتم تؤلمون الكتاب نعم.
كزمن الله جاغورا زواج الله سبو كن زمن مالمي malami mai jagora zuwa ga Allah wajen eh, tarbiyya ta ruhi shine rabbani shine wato faƙihi mai koyar da yadda ake ibada mai koyar da yadda ake ibada da yadda ake shari'a mai jawo rai zuwa ga ruhu mai tsarki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a hada ka da Allah kulin kun tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullahu to sune rabbaniyuna Na'am.
masu jan jan hankalin mutane zuwa ga zuwa ga son annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga fadan Allah sune rabbaniyuna bima kuntum ta'lamuna alkitaba saboda sanin littafi da kuka yi a waccan kira'a ku saboda koyar da littafi da kuke kuna renon mutane kuna mai da su bayin Allah bima kuntum ta'lamuna alkitaba bima kuntum tadrusun saboda karatu da kuke yi da karantarwa da kuke yi ku zama bayin Allah jagora zuwa ga Allah amma ba zai ce ku zo na zama Allahn ku ba annabin Allah ba zai faɗi haka ba khalifa ba zai faɗi haka ba wani waliyi ba zai faɗi haka ba kowa yana kira ni zuwa ga Allah
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون الله أبنجي إن الله لا يأمر بالفحشاء الله بايا أمرني أي ممونا أبو ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الله بزي كرا متاني نونا مسجوا سزم باين ملائكو با كمان سابعا ما سبوتم ملائكو ko wasu daga cikin mushrikan lara masu cewa ma- almala'ikatu banatullahi suna bauta mala'iku wai mala'iku ƴaƴan Allah ne a'udhu billahi ƙarya suke yi da masu cewa Uzair ibnullahi da masu cewa Masih ibnul- ibnullahi da duk wannan ƙarya ne Allah shi kadai ne la ilaha illahu babu wani Allah sai Allah shi kadai kowa dai bawan Allah ne sai dai fifita tsakanin hum darajatun indallah تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نعم.
منزني سن في جونن سو ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض النبا سن في جونن سو ولي سن في جونن سو malamai sun fi junan su mu'minai sun fi junan su gurgudun ah, in abu ya shafi annabci babu wani motsin dan adam a ciki baiwa ce ta Allah zalla in ko walittaka ne akwai baiwan Allah amma sai an hada da aiki akwai baiwan Allah amma sai an hada da aiki ita walittaka akwai kasabi cikin cikin baiwa din to gurgudun tsoron Allah ka da aikin ka wajen Allah gurgudun gimin da zaka samu wurin Allah kenan kuma ya wani tsala zarratin khairan yarahu kuma ya wani tsala zarratin sharran yarahu in kai da yawa kaga da yawa in baka bata ba wala yamrukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri Allah ya umurce ku ku kama mala'iku kuma da su alloli ko ku kama Uzairu kuma da shi Allah ko ku kama Annabi Isa kuma da shi Allah Allah ba zai haka ba a yamurkun bil kufri kowa ya mai da wani abu Allah fa ya zama kafiri Allah ne zai ce wa bayansa ku zo ku zama kafirai wala yarda li ibadil kufra Hmm.
Allah ba yarda baya yarda wa bayinsa na gargari su zama kafirai a yamurkun bil kufri ba da idan tun muslimun bayan kun ce kun sallama wa Allah kuma a ce ku zo ku bi wasu mutane ku mai da su alloli Allah ba zai haka ba kowa bawan Allah ne Allah shi kadai ne Allah
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين كتنا يا رسول الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين أن إسو كان ناسا نكنسا ba an ce Allah ya zaɓi Adamu ba ya zaɓi Nuhu ya zaɓi Ibrahimu ya zaɓi Ala Imran ko to yanzu aka iso kan na mai gida نعم
ku tuna ku masu ji iz lokacin da aka zallahu misaqan nabiyina lokacin da Allah ya ɗauki alƙawarin dukkan annabawansa gaba ɗaya lama atenakum min kitabin hikmatin lokacin da zan ba ku littafi da annabci sun maja aku rasulun musaddiqun limamakum sannan daga baya wani babban annabi ya zo ya same ku wanda ya gaskata abin da yake hannunku alkawarin shine la tuminunna bihi wa la tansurunnahu za ku yi imani da shi kuma za ku zama mataimakansa la tuminunna bihi wa la tansurunnahu shine alkawarin da Allah ya yi wa dukkan annabawa wato Allah ya yi alkawari ga dukkan annabawa kowane annabi idan ya zo sai a ce masa akwai alkawari fa kai imani da annabin da zai zo gaba da kai yadda kai imani da annabin da yake bayanka saboda haka ne annabi Isa yake cewa wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yatin ba'di ismu Ahmadu to kowane annabi an ɗauki alkawari ya gaskata annabin da ya riga shi kuma ya gaya wa al'ummarsa annabin da zai zo amma dukkan annabawa an gaya musu su yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowane annabi an gaya masa annabi Muhammadu zai zo in ya zo a zamaninka ka bi shi ka yi imani da shi ka taimake shi ka yarda in ka yarda ka sa hannu ni ma in sa hannu wato ka tabbata na tabbata shine harshen zamani yake cewa sa hannu ka tabbata in tabbata to kowane annabi sai da aka yi haka da shi sannan aka aiko shi tun daga alamu zarri an nuna wa annaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa kuma kowane annabi in za a aiko shi sai an gaya masa wannan alkawari ya dauka kamun a turo shi duniya kuma in ya zo a cikin wa'azin sai ya gaya wa mutanensa akwai wani babban annabi zai zo a bayana to sunayen sai su zama daban-daban a cikin attaura maz maz ko himyada ko ko sunaye iri-iri dai amma dai suna nuna cewa annabi Muhammadu ake nufi sallallahu alaihi wasallama to saboda haka ne annabi yake cewa law adraktu Musa ma wasiyahu illa an yattabi'ani walau adraktu Isa ma wasiyahu illa an yattabi'ani da na zo na tadda annabi Musa a duniya tare da Yahudawansa ba abinda za su yi ba abinda zai sai ya bi ni ya zama mataimaki na da na zo na tadda annabi Isa a cikin nasaransa hawariyawansa ba abinda zai sai ya bi ni ya zama mataimaki na sallallahu alaihi wasallama kuma haka abin ya faru Allah ya biya musu bukata su annabawan duk sun ganshi domin yana da shekara yana da shekara hamsin hamsin da yana da shekara hamsin da biyu da wata hudu Allah ya ɗauke shi Isra'i da mi'iraji da shi aka je a Kudus a Jerusalem ɗin nan inda Yahudawa suka kame ɗin nan a nan aka tara masa dukkan annaba suka gan shi suka yi imani da shi suka yi cappa suka yi hannu da shi ya yi musu limanci ya yi musu sallah kowa ya gan shi a wurin bukatar su ta biya saboda tabbatar da wannan aya wai zaka zallahu mithaqan nabiyina لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول سنن وني babban manzo ja'akum yazo muku musaddiqul lima ma'akum mai gaskata abin da yake hannunku latuminun nabi kun dauki alkawari lalle za ku yi imani da shi wala tansurunnahu lalle za ku taimake shi qala aqartum Allah yace musu kun tabbata kun tabbatar kun yi ikirari kun yadda suka ce aqrarna kun tabbata kun yi imani kun yadda mun yadda aqrartum ala zalikumu isri kun tabbatar da wannan alkawari nawa akan wannan kalu suka ce aqrarna mun tabbata qala fashhadu to ku tabbatar da wannan shaida har bayan ku wa ana ma'akum min ash-shahidin nima na tabbatar da wannan shaida saboda kowace al'umma ta annabinta ya gaya mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Allah yayi wannan ne don ya nuna wa mutane girman annabi Muhammadu annabawa da al'ummar su ba wai annabi zai zo a wani zamanin wani annabi ne ba a'a Allah ya san annabi ba zai zo cikin zamanin kowane annabi ba zai zo ne a cikin fataran annabci sai an yi shekara ɗari biyar ba annabi sannan a turo shi sallallahu alaihi wasallama ba zai tadda kowane annabi fa'idansa annabawa su san akwai mai gidansu sunansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine shugabansu don al'umma su san baba ma da babansa sannan kuma sallallahu alaihi wasallama ya zama hujja ga mabiya annabawa waɗanda suka saura a yanzu idan mutane suna bin annabi Musa ne to maraba da su su zo su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan bin annabi Musa a zamani a kowane zamani in mutane suna bin annabi Isa ne maraba da su su zo su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su tabbatar da maganan Allah da kuma gaskata annabi isa din wanda ya ce ya timin bad yasmu ahmadu har yanzu suna sauraron ruhu mai tsarki yana zuwa babban ruhu mai tsarki yana zuwa mu ya zo tuni waɗansu ko har yanzu suna sauraron ruhu mai tsarki yana zuwa shine ruhu mai tsarki annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'akum min shahidin to wannan shine babban alkawari da Allah ya zaɓi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fifita shi akan annabawa ya dora wa annabawa alkawari akan wannan kuma tawalli ba da zalika فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أتكن ودندا suka ɗauki wannan alkawari su annabawa dai ba sa warware alkawari amma yahudu da nasara da wasu al'ummomi mai yiwuwa ne in sun ki annabawa in yahudu sun ki annabi isa kamun annabi muhammadu sun warware alkawarin allah domin ya ce wa amantum bi rusuli da dukkan manzanni na to duk wanda ya warware wannan alkawari daga cikin al'umma ya kafirce wa annabi Isa ko ya kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa ulaika waɗannan humul fasiquna sune suka ratsa hanyar Allah suka bar hanyar Allah Allah ya kiyaye mu amin
ina ramuwar azumi na kafara na yi azumin hamsin da tara sai azumin duk gari ya zo sai na kama da duk garin na bar wannan ramuwar to idan na kare azumi na duk gari shin zan fara wannan ramar ko daga farko ne na ka fara ko kuwa dai zan ɗaya zan cika kawai guda ɗaya da ta cika na'am zuwa ga shi bayan gaisuwa tare da fata alheri tambaya ta a nan shine a ni dai abokina ne ya saki matarsa sau ɗaya ya ba ta takarda aka gyara auren kuma ya sake sakanta na biyu aka gyara auren ya ce mata in ta sake yin fita ba da izininsa ba auren ya mutu to sai ta fita ba da izininsa ba shi ke zaka yau alƙali sai aka kashe auren taka dawo gida sai ba ta ɗaki ta zauna sai ya gaya min da safe kafin kama azumin nan cewa an shirya su sun koma mata da miji shin yaya maganar wannan aure nasu yake ai musulmi in ya saki matarsa shika uku babu aure tsakaninsu sai ta auri wani namiji sun kwanta da wannan auren sannan in namijin ya sake ta ta gama idda in ya so ya saki aurenta amma bayan mutum ya saki matarsa shika uku ka sake ta ai muku sulhu ka sake sake ta ai muku sulhu ka sake sake ta ai muku sulhu to aure ya kare daga biyun nan yan na uku shikenan ya kare at-talaqu marratani fa imsakum bi ma'rufin wa tasrihum bi ihsanin ga marratani ga tasrihum bi ihsanin to shikenan shika uku kenan ba ba sake aure sai ta aure wani saka wannan wannan kuma yaro ne baba haramun ne halatta wannan zai kai mutum ga ridda na'am yaro yaro ne babba yaro ne baban sa ya masa aure amma kuma sai ya saki matan saki uku amma uban ya ce bai yarda ba ya dawo da matan ya zaunar da ita a gidan yaron shin yaya auren su yake sai a shi dubi yaron shin yaron nan mahajuri ne shi uban yana iko da shi ta kowace fiska shi ya auro masa matar shi yake rike da matar kuma hankalinsa ba cikakke bane saboda yaranta to in haka ne uban yana da iko amma in ba haka ba yaron da hankalinsa da sha'aninsa yana tafi da harkarsa da gidansa amma u- ya saki matar shi ka uku uban sai ce bai yadda wannan maganar banza uban yake na'am ba? daga abubakar musa barku zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatar alheri tambaya ta ita ce mutum yana da mat- mata biyu to sun yi alkawarin zai ci- dinga kwana bi- biyu a kowace ɗakin wata mace ma- a kowace ɗakin kowace mata to sai ya kwana ɗaya a ɗakin wannan matan sai tafiya ya kama shi to da in ya dawo ina da iko ya cika wa- ya kwana a wani wuri ko sai ya cika wannan kwana ɗayan wato ka'idan kwan, raba kwana wa mata haƙƙi ne na Allah tare da haƙƙin ɗan adam to kuma in ɗan adam ya yafe haƙƙinsa a nan Allah yakan yafe domin mace mai kwana in ta ce mai gida yau na baka ka kwana wajen wance shi kenan ba wani abu Allah ya yafe a haƙƙinta ne wanda yake tare da Allah in ba ta yafe ba Allah bai yafe ba in ta yafe Allah ya yafe Na'am.
kuma sai aka ba mutane dama su tafiyar da lamarin cikin al'adunsu in kana so in kuna so ku yi kwana ɗaya ɗaya in kuna so ku yi kwana biyu biyu in kuna so ku koma da yamma in kuna so ku koma da safe ɗakin da za ku koma in kuma ka yi tafiya hukunci ya karye in ka dawo kana da iko ka fara lissafi daga inda kake so in kuma kaga zai tada hankali sai ka bi al'adar yadda kuka ajiye a gidanka wa idan mutum ya yi wa matarsa hulɗi sai waliyin ya alhamdulillah alhamdulillah Allah babu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana zaman lafiyar mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana imani Allah ya fahimtar da mu addinin mu Allah ya hada kan mu Allah ya kiyaye mana sharri duka na duniya da na lahira Allah ya ba mu alheri na duniya da na lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan mu ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamin mu da malamin malamin mu Allah ya saka jiyonan mu da alheri Allah ya biya bukatun mu da bukatun waɗanda suke neman addu'a a wurin mu Allah ya biya bukatun wanda muke musu addu'a albarka na sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
محمد يا ربنا